الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala wanda sake dawo da mu a wannan majalisi yau rana ta litinin 22 da wata na rabi'u sani hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1445 wanda ya daidai da shidda da wata na 11 shekara ta 2023 يقول الإمام المسلف رحمه الله تعالى وإن وسى بجزئين yace idan mutum yayi wasiya da juz'i guda biyu kenan abu guda biyu misali ka sulusul wa rubu'in kamar sulusi da rubu'i misali sai ka ce wane in na mutu a dukiyata a baka sulusi wane in na mutu a dukiyata a baka rubu'i ku ji ita kuma wasiya an san duka da yana take ta sulusi to shine yake cewa to ya abu ya za a yanzu a nan yake cewa uki zato ma min makaraji hima ya ce za a karbi wannan wasiya za a hudda ta amma daga inda suke wuta su duka wasiyar biyu kenan ina da suke wuta sulisi kenan kasu ketar wannan wa huwa kenan inda a buga sai a buga isna ashar a buga sha biyu in aka buga sha biyu nawa ne sulisi hudu sai a buga isna ashar yace in aka yi haka tunda ai kun san akwai mai rubu'i akwai mai sulisi kenan za a buga ai da kansu za a buga gada tun da yanzu misali in shi mai sulisi da mai rubi in aka gama shi ai a hudu ɗaya yake da kai shi kuma uku yake da ɗaya kenan dole sai an gama a ta wuri ɗaya sai sai sai a maida ta a gida sha biyu wa kusimatul baqi alwarasa shikenan aka hudu nasu sai a raba sauran gama gada fa in zadu in sun karu mun gane ku yace ju'ilat sihamul wasiyya sulsul mal kenan sai a sanya wannan din laban na wasiyyan ya zama shine sulsul dukiyar kenan sai a hudda ta kadai tun da farko wani warasa da abu zalika ko kuma da ihu zalika masu gado ya ba su linki bin aka raba abu gida uku kenan in aka dau daya wancan biyu da suke saura ai linki kenan ko kenan magada suna da kashi biyu masu wasiya suna da kashi daya kenan sai a dawo kuma sai a haɗa ka yanzu kuma sai a raba musu kai ga abin da kake da kwai kai ga abin da kake da kwai ai kun gane ko kenan yanzu abin da za a yi ko nawa aka musu wasiya ba ta wuce asirisi yanzu kaddara misali a ce mutum miliyan sha biyu ne ke da kwai sai yi wasiyar da ta wuce wannan to miliyan nawa za a ɗauka hudu shine rubu'i eh sulusi in aka ɗau hudun nan yanzu su wannan takwas na magada ne a ba su kansu yanzu wannan hudu da ta rage shine na masu wasiya kai wanda aka ce a uku a baka daya kai wanda aka ce a baka daya hudu kenan yanzu raba za a yi a kasa dukiyar kenan kowa ba shi daidai kashin shi kenan yanzu mai daya a hudu shine mai kaɗan kenan da kashin za a buga kenan sai a buga ta kenan gida goma sha biyu kenan aka buga kowane sai a hudu da bashi nashi a ciki
وإن وصى مؤيد من ماله ولم يخرج من الثلث ولموسى له عليه الثلث ويقول ما زاد عليه لأنه ليس للشخص أن يوسى إلا إلا إلا بقدر الثلث ماله أو أقل من ذلك وهذا مجمع عليه يعني سعيد سعيد سعد السعد إلا أن يجزي الورثة ما زاد على الثلث إن الوصية إذا زالت على الثلث وأزال ذلك الورثة بعد وفاة وارثه من موسى يكون سبيلا بجماع أهل البيت لأن ما زال على الثلث ملك لهم وإذا تنازلوا عنه لموسى له صح ذلك وماله وأبوه له.
yace to wa in wasa bi muayyan min mali idan mutum yayi wasiya da wani abu a duke shi da ya ayyana shi misali sai ce in na mutu a bawa na wannan gida ko kuma in na mutu a bawa na wannan mota ko kuma gona ta ta guri ga za a bawa ne to tun da wasiya ce wasiya ba ta wuciya silis inda kyauta ce ya ce na baka kaza tun a lokacin ma zai ɗauka shi to ita wasiya dama ai bata aiki sai mai sai bayan mutu in ku an mutu to wasiya ta kwaɗe shi a uku ba ta wuciya wannan kenan yanzu tun da yi wasiya da wani abu wanda ayyana ce gida ko mota ko wani gona ko ma wani ne kun gane ko abin da za a yi ya ce falam ya karu mina sulus abin da ku zama a silisi ya yi karin silisi kun gane ku da aka zo yanzu misali ya baka wannan gida da aka zo sai aka ga wannan gida zai yi miliyan goma kun gane ku shi kuma abin da ya bari duka miliyan ashirin ne kenan inda miliyan talatin ya bari da daidai sai a bada gida na miliyan goma ko miliyan ashirin na magada to wannan sulisi ya ji hudda shi kenan abin ya wuce sulisi da ya bada ko gonar ko motar to shi kenan za a yi ya ce fal musa lahu kadar sulisi ya ce wanda aka mishi wasiya kada abin da za a bashi gwalgwadon sulisi kenan yanzu a cikin wannan gidan da ya ce a baka sai a diba a raba shi daidai abin da zai hutu sulisi a hudu sau in kana da ciko sai ka ciko na kuɗi in babu ciko na kuɗi a yanka maka daidai abin da sulisi yake badawa yanzu in haka haka nan wa ya butulu ma za da alai abin da ya sama ya ɓaci kenan abin da ya sama ba haƙƙin shi bane kenan ya ɓaci ba baka li'annahu laysa lishakasi an yusi illa bi qadri sulisi mali don mutum ba shi da yancin da zai yi wasiya sai dai daga sulisi abin da ya sama amma baka yin ƙasa da sulisi kenan misali ka ce ka bada rabin dukiyar ka duka bai sai dai daga uku a ɗaya uku ko ɗaya hudu ko ɗaya a biyar ko a shida abin da ya sama to hausa ce ne yadda muka gada maza ne dama lokacin da na hudu na san wata ce ka san da hausa a an gada mai a ce sama ko a yi ƙasa yadda ke ne yanzu misali in aka ce a yi sama misali ana ba shi za a ba shi silisi ɗaya ne a nawa a uku to shi kenan wannan yayi sai ka ce za a ba shi rabin dukiyarka kenan ya yi ya yi yawa to in kana so a kuɗe mace ya yi yawa ko mace ya yi ƙasa kenan ƙasa abin da yake na ƙasa da su ne su ke yawwa eh shi yasa wata ce zuka da kyau zane duk kun gane da babban yawwa to shi kenan to saboda haka kenan baka da yanci haka wa haza mujma'un alai wannan duk gaba ɗaya malamai an yi ijma'i babu wani saɓani na malamai kaɗai mutum ba shi da yanci ya yi wasiya sama da sulisi in ku yi za a maido ta yawwa sai ga cewa illa an yi jizar warasa sai dai in masu gadon suka halitta ma'ana iyan nashi suna mai suna da hali babansu ya ce a ba da wannan gida da aka zo gida na miliyan goma ne shi ko kudin miliyan ashirin ne ya mallaka suka ce a kada tun da baba ya ba shi a bara mu wannan goma ma na ba ta to ta hakkin su ne dama shi mai hakkin yayi afuwa a musulunci shi kenan kenan kada yanzu kuma sai dauka yayi magana suka halitta ma za da alal sulusi abin da ya kara kan sulusi sai dai a yanzu kuma akwai wahala mutane da zai hankali kamar kamar su kauɗa maka mali da aka maka wasiya za su kara arziki sai muka afuwa fa innal wasiya idza zalat alal sulusi domin wasiya in ta karu akan sulusi wa ajaza zalika warasa masu gado suka halitta ba'ad wafati mawarisihim bayan mutuwar mai gadansu almusi wanda ya wasiya ta halitta kun sai ta yi shi sa aka ce bayan mutuwar wanda suke gado kenan yanzu misali da yanzu lokacin da babansa ya ce na bashi wannan gida shi kuma yanzu kudin shi miliyan ashirin sai iya suka ce kawai suka diba ai ya wuce sirrin dukiya suka ce a kawai ba matsala mun bar mishi yau na sai ya mutu shi yasa aka ce bayan mutuwa suke da yanci su yi afuwa bayan zuba kenan ya mutu daga baya sai su ce su kenan sun sun amince akan abin da baban su yayi na wasiya babu damuwa kenan ya kamata shi ma wannan abin banta shi da da kyau bi ijma'i ahli ilmi wannan duka ijma'in malami wannan mas'ala ba ta da sabani li anna ma zara al sulusi yace domin abin da ya karu akan sulusi mulkun lahu mulkin su ne in sun gada masu ce sun yarda sun gada masu yarda shi kenan fa in talazalu anhu in sun sauka sun ce sun yayi shi kenan lil musa lahu ga wanda aka mishi wasiya saha zalika yayi kama law wahabuhu lahu yaka ce wannan misalin shi kamar da kansu ka dauko su kamar yayi ba yanzu misali mutane sun gaji abu suka ce kawai ba kwallo ya a cikin gadon yayi ko bai ba yayi haka nan in suka ce sun yarda abin da wasu yayi wasiya shi kenan na'am na'am فإن هذه الوسائل أن مال كرجل والصادق مال لرجل ولآخر لجميل وزمان إلى المال وصار أربعة أربعة أقلال قسمت التركة بينهما على أربعة وزيدت وسائل وسيلتان لهما من كبر الورثة نعم لأن ما زال على الكل من الوصايا لا يصح إلا أن أجازه الورثة كما سبق وقسم الثلث على أربعة قسوم رد عليهما أي إذا رد الورثة عشرين وثنتين فلم يجيبه- فلم يجيبهما yayi نعم يقسم ماء الميت على أربعة فيكون لما أوصي- هو نعم لما أوصى لما أوصي بجميع المال ثلث ثلاثة أربعة أربعة ثلث ولما أوصى له بثلث المال له الثلث ولأنه لا يجب لشخص أن يوصي إلا بثلث مال مال أو أقل لما سبق ذكره من قبل.
to yayi to sai muke cewa wa in zalatil wasaya ala almali idan wasiya ta wuce dukiyar misali karajulun wasa bi sulhi malihi li rajulin kamar mutum ne yayi wasiya ga wani mutum yace wani idan ya mutu a dau daya cikin uku na dukiyar shi a bashi kun gane ko kin da ja sulhi ya huta shikenan wani akhara bi jami'i kawai ya yau ce kai kuwa yawa wani wasu ya ce duka dukiya ta na baka inda mutu kenan yanzu wanda ya kare kici shi wancan ya bashi sulusi shi kuma wanda ya bashi duka dukiyar gaba ɗaya to yanzu ya za a yi kuma kowanne wasiya ce kowanne bata kasancewa inda kyauta ce na farko za a wannan kai wanda aka fara ba shi za a huta shi saura ba shi wancan to yanzu tun da wasiya ce he ya mutu yanzu ya mutu ga magadan shi suna zaune ya ce wani a raba dukiya ta uku a bashi daya wani na baka dukiya ta duka gaba ɗaya kowa ya zo kuma kowa da shaida ni duka ya ce dukiyar sha bani wancan ya ce ni kwaɗaya ce a uku in gane ko to yanzu ya za a yi irin wannan damar yakan kasancewa ga mutunan da daman ba wani abu da yake da kai da yawa kuma wanda yake suke gane shi duk suna da hali yanzu a ce misali mutum ne ya shi duka kowane yana da aiki ko kowane yana da kuɗi da ya misali kuma shi na wani abu wanda ya mana ya gara ma irin haka ne amma duk wanda ya san bai kuma ya bai gara kan haka yawwa to yanzu ya yi haka ya za a yi ya ce dummi mati sulusu ilal mal sai a ɗauki sulusin nan da ya ce a ya ce wani a bashi ɗaya uku ko shi ko wannan sauran ai shi ɗaya wani za a hudda shi ko sauran yanzu a shi za a kalla a ce a ba wannan ya ce sai a ɗauko sulusin a gama shi da dukiyar gaba ɗaya kenan ba a ba a- yanzu ba a raba ta kenan tana na a haɗe kenan da wancan da ya ce a bashi sulusin in ba in wani gida ne ma ya ɗau sulusin dukiyar to da dukiyar za a faɗa- faɗa su gaba ɗaya a game ta a guri ɗaya idan aka yi haka ya ce sai a raba ta kuma fasara arba'ata a silasi sai a raba ta gida hudu kun gane ku? to wa kusi mata taraka bai na huma ala arba'atin in ujizan shi kenan sai a raba dukiyar nan ga wa'annan mutum biyu ne ce a basu yan da sharɗi masu gado sun ce sun yi haka tunan musu ya raba ai dole su su zaɓe da su ai kun gane ku? tun da ya ce ya raba musu dukiyar gaba daya yanzu sai a kwatsa ta a wuri ɗaya sai a hudda kowa ga abin da za a bashi sai a raba tsakaninsu in masu gado sun yarda kenan wanda ya raba su tsakaninsu ta a raba musu biyun ne kenan sai a raba ta shi wancan a hudda mai nashi a bashi shi kuma wannan ya ɗauki sauran dukiya gaba daya yake cewa a iza yake cewa yake cewa to ga na gaba ko Mm. da haka ne ne yawwa. Min- min kibalin warisa daga wajen bangaren masu gadon li anna ma zara al sulus min al wasa la yasu illa in ajazahu al warasa domin abin da ya karu akan sulusi saboda haka ba a aiki da shi sai in sun yarda to sun ce sun amince duka ba kama sabaka yace wa qusimati sulusu ala arba'atin in radda alaihima yace yanzu to na farko kenan yanzu nan ina ga mu isga mu tsallaka ba yawwa can ba zan ko mun yi tsallan bakara yawwa fasara arba'atu a salasin yanzu sai wa kusibati tarka bainahuma ala arba'atin in ujizat ko in halitta ta ta wasiyata lahuma milki wal warsa eh wannan wasiyar guda biyu kenan an halitta ta sai a raba musu ko to shikenan yake cewa daga bangaren ma- magada domin abin da ya karu akan sulusi na wasiya bayya an ganta sai in magada sun halitta shi kamar sabaka yace wa qusimati sulusu ala arba'atin in radda alaihima ya ce in kuma in an maida musu mana magana suka ce a su bu su yarda ba da wannan wasiya ta gaba ɗaya kenan yanzu kawai sulsi za a yi to yanzu sai a raba dukiya sai a ɗauki ɗaya yanzu sai a raba musu wannan dukiyar su wa'annan mutum guda biyu na abu a sulisin da aka ɗauke kenan a sulisi kuma za a raba musu daidai ƙarhinsu shi wanda aka ce a bashi ɗaya a cikin uku shi ya bashi sauran shi kuma wajen sai a bashi wannan yake ce ai idza raddal warasa hatin wasiyatayn idan wannan magadan suka mai da wannan wasiyar guda biyu falau yuzuhu ma bisali ta ga wannan wasiya guda biyu yuqsamu sulsul mal mayyiti ala arba'atin yace sulsin za a raba shi gida hudu kun gane ko fa yakun liman awsalu bi jami'il mal salasa arba shi wanda aka ce a bashi dukiyar gaba da sai a bashi uku shi wancan da aka ce a bashi ne ba shikenan ba yawwa kenan yanzu su ko sai su dauka da su ولمن أوصاله بثلث المال ربع ثلث كما ربع ثلث أن قال لأنه لا يهيق للشخص أن يوصي يوم لا تجمع متون يهي وصية كوكو بشنا أنتي كوكو بشنا حكي يهي وصية إلا بثلث مال يهي ثلث الملكيش كما يهي تندى شيء وانت أباشي ثلثي وانا أباشي ديك قبادة magada sun ce sun yayi to sai a gama dukiyar a guri ɗaya shi a bashi abin da ya shawo shi wani a raba su gida hudu shi a bashi ɗaya shi wani ya ɗauki sauran yanzu tun da ba su yayi ba kai a raba dukiyar gida uku in aka raba gida uku a ɗauki ɗayan wannan a uku sai a zo a raba shi kuma gida hudu shi a bashi nashi wancan shi kuma wani ɗau sauran da aka shi dukiya gaba ɗaya kenan magana ba su halitta ta bana aw akalla bi ma sau da zikiru hukari ba kamar da ya gabata a baya na'am ولو وصى المعين بأرض أو سيارة لرجل ثم وصى به الآخر وهو بينهما لأن الوصية الأول ثابتة من ويعتمد أنه أراد أن الثاني يشارك الأول فيه ولا يبدل ما ثبت يقينا مع وجود هذا الاحتمال وذهب بعض العلم إلى أن الوصية الأخير منهما لأن الوصية الثانية تنافي الأولى فإذا أتى به فإذا أتى بها كان رجوعا عن الأولى وهذا هو الأقرب.
to guji da kyau ya ce walawar sabi mu'ayyanin da ya yi wasiya ya hudda wani abu ya nuna shi misali ka abin ausa ya rata ya ce bawa nawa ne in na mutu na baka shi ko kuma mota ta kaza kaga ai an santa na baka yayi wasiya da rajulin ga wannan miji yanzu ne aka kuma summa wasabi li akar bayan ya baka wasiya ya ce in ya mutu ya baka motar nan ko ya ce ya baka wannan gidan misali hayar da ya ga malamin ya ce mishi in na mutu na baka wannan kuma abin da ya baka ba wa wannan ta ido sake ba wani shi in mota ta ido ya sake ba wani ita kenan ya ba mutum na wasiya akan abu nawa akan abu daya kaga wannan rikici ne ko to wannan shine kuma yanzu aga yare ne za a raba su za ku ji magana malamai malamai da suka rabu gida biyu a nan kuma za ku ji wanda yake da rinjaya a nan to mala ya ce fa huwa bai da huma ya ce kawai a raba musu da su biyu ne kenan me yasa yace li annal wasiyata lil awwal sabitatun yaqinan yace domin wasiyar da yawa na farko mun tabbata ta tabbata yace kuma wa ya tabiru annahu arada anna sani yushariku al awwal fi yace nabi ku dai mushi to tana yiwa abin da yake ni ku je ku raba da kai da shi shi yasa malamai suka ce kenan a raba musu to kaji itibarkin da yasa suka ce a raba musu kenan da ya maka wasiya kai da farko yanzu ya sake dawowa cewa wanda kai ma baka wannan kenan suka ce tabbas kai wasiyar ka ta tabbata shi kuma tashi wannan da ya hudi mishi wanda ake cikin ta yanzu wanda malamai suka ga ita zai yi kari tunda wancan da ya wuce ka sai suka ce to ai tana yiwa wannan nabi da ya bashi yana nufi ya je su raba da wancan suka ce to a raba musu za ku ji da duka abin da wani zai ce saboda haka fala ya fituru ma sa mata kira ma a wujudi hadal ihtimal kenan kwa wancan na farko kenan wasiyar shi ba ta ɓaci saboda wannan ihtimal tunda shi na wannan ana ga cewar ana tsammanin kada yana nihi kurama ne to wancan a kori wancan mai yaƙini da wani wanda ana tsammanin shi da wannan kenan aka ce arwa mun tsaka za ku ji da bani yace to waza haba ba zu al ilmi wasu malamai suka tafi akan cewar a'a ila annar wasiyata lil akhir wasiyan nan da aka wa na karshe min huma daga cikin su kada shi ne zai aba na ƙarshe suka ce na farko ya sha ya fasa da kai tun da ai kuma shi sun yi ƙari ana ai duka kowa ihtimal ne kuma ihtimal ki wannan ya ƙari bari mu kare ku ji yanda bai yi suka ce li annal wasiyata saniya tunafi ula domin wasiya ta bi ta kore ta farko fa in wai za ata biya idan ya zo da ita kana rujuan awwal ya wasa ta farko wa zawal aqrab malamai suka ce wannan shekari saboda haka kai na farko malam kuna ji ko kuma kana da hujja yanzu ku bai nuna kalamu da kyau mutum ne yanzu sai mu kwatanta misali ga mutum biyu a gaban mu malaka ya ce ya baka misali ya ce ya baka wannan mota yanzu bayan yan kwanuka ko bayan awuwa ko bayan shekara an ja mai iya mutu ne tunda ita da bata karshe yin an mutu sai ce malam ya baka wannan mota to sai malamai na hurgu suka ce abin da za a yi shine na hurgu tabbas mun tabbata ya samu wasiya an ba shi abu kenan fa wannan na biyu duk ƙarshen shi tunda shi ne na ƙarshe ake ciki al'amarinsa zai iya korewa wancan saboda suka ce saboda shi ai abin da yasa muna tsammanin da aka mishi wasiya kenan dan ya je su raba da wancan shi yasa malamai suka ce kenan ko wannan nashi ana cewa muna tsammani ne to tunda muna tsammani ya za a yi koro wannan wanda an tabbata an bashi ina warko to su kaɗai abin da suka dogara da shi wannan tunaninsu wannan abin da suke gani to amma su ko waɗanda suka ce a suka ce wasiya ta biyu ta ture ta hurku da yasa ta wani ture ta hurku kuma haka nan domin ai idan mutum ya yi wasiya ai sai yaushe sai ya mutu kun gane ko to tun da bai mutu ba suka ce kenan fa ai har yanzu bata zartu ba idan yawa wani wasiya kenan ya ture wancan eh kenan ya ce a wasa taka wanda kuma a kira in ka mutum wasiya kana ya kawasa tunda baka mutu ba ka ce kai na maka wasiya daga zana wasa aka da yanci ko tunda ina ba mu za mu ta an allaka ta da da mutuwa duk lokacin da baka mutu ba kana ya kashe ni shi yasa idan mutum maka wasiya ya gabe shi a hankali tunda yana iya kaiwa eh kun gane ko to saboda haka kenan yanzu wannan shi na biyu da aka ba kenan yanzu ya ture da harko saboda mai sau na harko kada tun daga ga ya san ya bawa ne kuma yanzu ya dawo ya sake bawa ne to kada abin da ya sa a nan kada ya fasa wani shi ya suka ce kawai ƙarshe yanzu kun ji a ƙarshe malamai suka ce wannan shi ya riga saboda kenan shi wannan ya kalli abu na ka'ida na shari'a su ko da tunani suka aiki tunda shi wani a ka'ida ta musulunci haka ne dan mutu ya ba da wasiya dole ya mutu to tunda bai mutu bai yau zaki ba wani abu shike da masa da kai malam kana mura ka ta kuma yanzu ta rubuce ka to to ne malam
بأن قال مثلا فلان وصي في تربية أولادي وتزويج بناتي ثم أوصى إلى آخر بنفس الوصية السابقة فهما وصيان يشتركان في تنفيذ ما أوصى به إليهم والأقرب أن وصيته إلى كفله ويكون نعم ويكون الموصي هو الثاني وعده وقد سبق في المسألة الماضية ذكر الأدلة على هذين القولين.
wannan mas'ala ta ita ma irin ta wannan makalanci ya ce wa ina ausa ila rajulin in an ce ila sai ba wani abu ne aka baka aiki aka dora maka amma an ce ausa li fulani to baka ne za'i da larabci an ce ausa li fulani ya yi wasiya ga wani a bashi kai amma ausa ila fulani to nauyi ne za a dora maka shi yasa wannan ba kuɗi wani da baka ya ce wa ina ausa ila rajulin idan wasiya ga zuwa wani namiji ya ce bi an ƙara masa ya ce fulan wasi bi tarbiyati auladi wa bi tazwiji banati wani na maka wasiya kai zaka kula da tarbiyar ƴaƴana bayana ƴaƴana mata kai zaka musu aure kun gane ko yawa ku ji kenan aure ai ba shi wani aka kaje nauyi ne aka jagoranci ne aka baka yace kai zaka yi tarbiyar ƴaƴansa ko kuma yi wa ƴaƴansa aure summa ausa ila akhar bi nafsi alwasiya as-sabiqa daga baya kuma kuna ji da kyau ne ku hailo sai wa wani wasiya ya ce wa ne na baka tarbiyyar ‘ya'yana da wa ‘ya'yana aure ina wacce ba sa ciyar ku kun lura da kyau ku yanzu ba za ba ka yi ɗaya wacce ne ai duka ba za a ɗaya ce kaɗai nan da shi wanda ba gwashi bane kuɗi aka yi nauyi ne aka ɗora mishi to ai kaga shi wannan ai na farko yayi da yayi ce alhamdulillah eh kuma kaga hailo wannan matsala tana ƙara huddo wacce matsala ta baya domin ne domin yanzu yau idan mutum ya ce ya ba ya ya ce wani ya kira yau ka ya ce a gaban mutane ya ce na baka wasiya idan na mutu ka kula da ƴaƴana ƴaƴana mata ka musu aure ana na ana nan bayan shekara sai kira wa'annan mutane kira wani mutum ya ce wani na maka wasiya ka kula da ƴaƴana da tarbiyyar ƴaƴana mata kenan a zahiri kenan me yake nuna kenan ya rusa wacce kenan bai kenan wannan kaga ya ta ƙara huddo wacce mas'ala tunda dai wani ba kuɗi ba za a bashi kenan yana nuna cewa in kaga mutum har ya faɗi wannan to ana bayan kaɗai akwai abin da ya tunani ya wasa ko kyautar ce ba wasa bashi eh to yanzu kawai shi kenan ya za a yi بنفس الوصية ثم أوصى إلى آخر يوا والوصية بنفس الوصية السابقة يندي وجه وصية هكا يمكا ya ce fahu ma wasiya ya ce wasiya ne su biyun duka ma'amus wasiya kenan ko ya ce fa yi tsarika ni fi tabbizi ma ausa ilahi ba wancan malamai na farko yanzu ma suna nan wanda suka ce na wanda suka yi ihtimal kin nan suka ce kenan sun zama masu wasiya guda biyu yanzu su yi tarayya wajen zartar da abin da ya wasiya shi yasa shari'a sabanin hankali yanzu duk wanda zaka zo a hankalin haka zaka ce ce a tun da yawa wanda yawa wanda kada ku biyu kula to amma suka shi abin ba haka bane yace wal aqrabu zan ce mafi rinjaye mafi kusa anna wasiyatan wasiyatahu al ula wasiyata ta farko ta butulu ta baci kenan ta baci me bata ta biyu wa yakunu wasiyu huwa sani kenan wannan da shi aka wasiya kenan wannan kuma ido kamar nask ne shahiya wata aya ko na hadisi ai kaga wannan zai daga ba shi ka shahi na idan aya ta zo ta ta ba da wani hukunci sai wata aya ta zo daga bayanta ta zo da wani hukunci kuma ya saba wancan to yanzu ta ta karshe ta ita suke soki a wancan gaba kenan kaga zan ta wani malamin da yana ƙara ƙarfi ta wannan bangaren ba kenan waccan wasiya an yi nasu kinta an shaye ta da mu ashara ana yin nasu yace to wai kunun wasiya huwa sani wahdahu wanda aka wa wasiya nabi na shi kadai babu magana tarayya shi kadai aka wa wasiya wa ƙarsa baka fil mas'alatil madiya yace kuma a mas'alar ta gabata ya gabata zikrul adillati ala hadaini alqawlain wadan dalilai akan wannan magana guda biyu to akwai mas'ala da guda na in ala ma wasu awwal tawfiqan to bakarat wasiyatu awwal لأن مسار الرجوع والرجوع في الوصية جائز بإجماع أهلهم لأن الوصية حجة لا تنفذ إلا بوفاة المسلم na'am وزاد الرجوع فيها قبل نتيجها كما لو رجع الهبة قبل أن يقبضها الموجود له to yayi to sai ke cewa mas'al da kusan irin ta dazin ce fa in qala ma wasaitu bihi lil awwal fa huwa lisani yace idan mutum yace ya banya wani wasiya na farko yace abinda na wa wani wasiya na wani nan wani yanzu wannan nabi shi ne mai wasiya ya wancan lahasa kenan malamai suka ce wannan kuma ai ya ma hi wancan ƙarfi tunda wani ya hutu a hili ya bayyana ai a can bai bayyana ba kawai yawa wancan wasiya yawa wannan wasiya amma duk da kana wannan nabi ya kada wancan to ina inda har ya bayyana ya ce a wancan abin da na wasiya na wani lahasa na bari nabi wani nawa suka ce to shi kenan a nan fahiyar lissani kawai nabi ne a nan kenan su ma wancan malamai sun saka ana ba su ja ba a yi ai an bayyana a hili tun da anan ya bayyana a fili su ma sun saka kenan a can anan babu magana biyu eh babu ihtimal kenan nan tun da ya hutu ya bayyana nawa wani wasiya na fasa kenan yanzu wani wannan wasiya da nawa wani yanzu na barka kenan wani shine zan ci ya kare kan wannan nabin shine inda ma bai wannan ba ta tabbata ina ga wannan yace batalat wasiyatul awwal wasiya na farko ta baci shikenan yanzu wannan nabi ne me yasa li'annahu sarraha birruju domin a fili ya hutu ya bayyana ya dawo ya fasa ya fasa ji ya kare war ruju'u bil wasiya ja'izun mutum yayi wasiya ce ya fasa ya halitta kenan tun da dama ita sai an mutu ne to baka mutu ba ba kana aka fasa shi yasa ko da shekara nawa za a yi mutum bai mutu ba ai shi yasa in kun diba wasiya take da wani amma mamaki yanzu da mutum zai yi wasiya ya ce wani idan na mutu na baka wannan gida ko kuma kana cikin gida ba kana zaune ya ce wani wannan gida da ba kake zama idan na mutu na baka shi na maka wasiya bayan mutuwa ta baka shi sai ka riga shi mutuwa magadanka suna iya su zauna kan bacinka ba sa iya zama yau ai dama ba ta badu ba tun da dama ya mutu to kai ka riga shi mutuwa Ko wanda aka manya fara mutuwa kenan da wanda ya mutu da ta batu to matsala shi ya fara mutuwa kenan kaga babu kenan wasiya kana aika fasa to shi ne yake cewa wa ruju' bil wasiya ja'iz ya halitta bi ijma'i al ilm wannan babu sabani dukkan malamai kowa ya yarda cewa in mutum ya fasa yawa shi yasa ai su ma wa'ancan na bayan suka yi wani ihtimar kin a wannan wurin suka yi ihtimar saboda mai saboda su ma sun yi ijima idan mutum ya ce ya fasa dama abin da ya sa ba su ce ya fasa saboda idan bai bayyana ba to nan tun da ya bayyana su ma sun haƙura ya zama sa'alar kenan magana ce guda daya sai suke cewa imana ce li annal wasiyata atiya atiyatun domin wasiya kyauta ce ko ai ya sa wasiya kyauta ce ko? To tun da ku kyauta ce, la tambuzu illa bi wafati almusi ba ta zartuwa sai wanda ya wasiyar ya mutu. Kenan kyauta ce aka rataya ta da mutuwa. Kenan inda kyauta ce wanda ba rataya ta da mutuwa ba ita kaɗai shartinta wanda aka baya karɓa. In dai ka karɓa, ko wani abu ko ma a karɓa ta kowane ɓangare in dai a shari'a ko a al'adar garinku idan mutum ya yi haka nan kamar ya karba shi ke yanzu misali mutum ne za a al'adar garinmu nan mutum ne sai ya ce na baka wannan gida da yan haya a cikin gidan ku kun gane ku sai ya ɗauko takaru ya baka ka amsa kasa yi kashi kashi a danka yanzu ya bari ko bai bari ya bari zuwa duk wanda aka bai takarda kina a al'adar garin kuma a biyayi kun gane ku to shi kenan amma da ce na baka jira bai baka wata karda kai baka zan baka ba jira shi ke nan ce kai na wasa ita ya wasu yawa eh ai bai rige bai ya yi abin yawa kenan abin da yake nuna cewa shi gida dole an san an ba mutum sai an yi sai ta karda shi yasa ai duk abin da ya shahi irin waɗannan ake so idan mutum ya yi ta karda in babu takarda kenan bai ba duba so shi ba a bada shi in babu takarda duk abin da zaka zo kai shi ka'ida shi ne sai da takarda amma akwai abin da ba yadda takarda ba wanda mun yarda idan mutum ya baka shi yanzu misali ko mutum ne baka ai sai da me sai da takarda mutum ya baka mutum ba baka takarda ba to amma akwai abin da ba yadda takarda ba idan mutum ya baka shi kadai karba ce in ga karba zan ce ya kare ko ba mu takarda yanzu misali ya baka sabon moto wannan kai sai wannan sabon complain complain ana ba da takarda ka amsa ya baka shi kenan abin da yake nuna sai da kaza to duk abin da ana aiki da al'ada a wannan bangare to wasiya ba za ta zanzu ba sai bayan mutuwa fajaza lahu ruju'u biya tunda ko haka ne ya halitta mutum ya dawo daga wasiyar da yayi tunda bai mutu ba qabla nufuziya kafin zartuwar ta zartuwar da mutuwar shi to tunda bai mutu ba iya ce na wasa kenan duk wanda aka mishi wasiya ma da kada yi dariya tunda ba da zai mutu ba tunda iya nan da ran shi in sai dare kure ne zo sai da kare shi ko ba ka bari ayo ya baka cutar gida shi ma ta ka kare mashi da gidan zai shiga me ba sa zai zai shiga kare shi sai kai na house ya baka wannan nake cewa wasiya nake cewa sai ta yace kama law raja fil hibati qabla an yaqbidaha al mawhub lahu yace kamar mutum ne ya bada kyauta kafin wanda aka ba ya karba yace ya fasa kira da ba ba shi sai dai in abin da ya yi ya nuna cewar ya karba kenan kamar da muka ɗaya misali a baya ba da takarda ka amsa ko da baka hudu in haya ba gida za ka rikin da dole aka mai takarda gida ya zama na shi ku sau da kenan da kun ji wannan wasu ya ma da gudu ya matsi ya yi nisa
ya ba guda suna sun duki zan kun ciya wani ne duka duki yawa da inda magaran sun amince kuma da inda kuma su amince to wacce mas'ala mutum ne ya maka wasiya ce wane in na mutu dukiya ta raba uku a baka sai ga mu da wani ya ce wane in na mutu duka dukiyar da baka ina ne ko shi ke nan yanzu sai aka ce kaga yanzu duka kowa an lafiya shi da da mutuwa yanzu shi ne aka ce to yanzu da ya mutu kun gane ko a lokaci ɗaya za ta zarta da tashi da tashi tunda duka mutuwa ce da ya mutu aka ce to kai ai ɗaya ne ya ce a baka baka iya cinya dukiya ko ba ka bari ɗaya ne ya ce a baka a cikin uku kai ko ya ce a baka duka saura gaba ɗaya kenan yanzu dukiya in masu gado tunda masu gado suna da yanci da ce abu mai raba yanzu mu na gado mu kenan dole in ba su yarda ba za a raba dukiya gida uku kun gane da kyau in aka raba gida uku sai a ware ɗaya shi ne sulisi sai a shi kote wannan biyun sai a ba maka lafi ta kuka gaga da wani yanzu wannan ɗayan sai a raba shi gida hudu wancan wanda ya ce a ba dukiya gaba ɗaya shi zai ɗau uku shi kuma wannan da aka wuce a bashi ɗaya sai a bashi wannan ɗayan a cikin hudu kenan ba uku za a raba ta wasu kace ɗaya za a hudu za a raba ta a bashi tun da aka ce aka wani dukiya gaba ɗaya ku gane ku tun da aka ce wani dukiya gaba ɗaya shi ko anan ba ya raba a raba ta uku saboda hudu za a raba ta sai a ba wancan da shi ya daro to yanzu sai aka ce magadan suka ce sun yashi to sai a ɗauko wannan sulusun nashi a gaba gane ku shi kenan yanzu sai a buga kansu kenan suka ce a buga ta gida goma sha biyu aka buga gida goma sha biyu inda da ja waɗannan sun ce sun yashi ba maganar zanta a hujja na magada sun ce a raba ta gida goma sha biyu sai a ɗauki uku a bashi shi kuma zai ɗauki nawa tara shi ne kamfato ta ko kuma a raba ta hudu sai a ɗauki ɗaya a bashi shi kuma wani a bashi guda uku shi ke irin su kowa an salatin da sun yayi su maka amma an musu yayi ba ɗaya za a ɗauka uku a ware shi yayi da wannan shi ne za a raba shi gida hudu a bashi wancan sai na ganin da za ku subhanahu wa ta'ala ta bismillah mala ajiba na'am
نعم وكأنما تكررت الجملة كلها لتوحيد الواجب والإجابة ومن قول لا وقال لا يجوز ومن قول صلى الله عليه وسلم وقال لما يكتمل أن البيع أن يكون
sai ma da yake cewa alba iya daga cikin huruf za'ida wanda suke sa a yi wasali ƙasa ba ya ce misali بهسبي دعوت بهسبي بهسبك الله شهيدا إن الله إذا مكا من شهيدا يا مكا شهيدا ومثل كما مثالي هذا أكتب بي وكفى بالأمل صالح يا يسوع أيك لقني ومعنى والمعنى كنا معنى وانا أبو قلابي لمكي يكفي, يكفي الله شهيدا الله يا إذا من شهيدا nan kuma ya kafi kal amalu sali aiki na gari ya ishe ka yace to kaga a wannan guri fa qad ja'at al ba'u az-za'ida li taqawiyat al ma'na ba ta kari ta zo dan ta karfafa ma'ana ne al murad tawkid wanda ake niyya karfafa shi al murad tawkid wanda ake sa karfafa yace fa kullama takarrarat al jumla duk lokacin da jumla ta aka tuttusasa yace gaba ɗayanta litaukiri isbatihi wa ijabi dan karfafa tabbatar da shi da nuna cewa dole ne abin da ya kasance wa min qawlin la ta'ala yana da cikin Allah cewa wakafa billahi aya ce bi jira wannan bannan ta kare sai aka ce billahi shahid aka wasali kasa haka nan wa min qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kafa bil mar isman ya kafa bil mar isman ya ishi mutun zunubi an yi kaga aka ce bil mar'i ina da aka ce mar'i ba ce bil mar'u ba ba ce bil mar'a ba ce bil mar'i mutum ya yi zunubi an yi zai a man ya'ul ya tozartar da wanda yake ciyar da shi ko ke dauke da nauyin shi wani abu da ke ni a nan kamar su misali mutum zai zama to yana da iyali kadai nauyin da yake kanka ka fi saukewa sai zama to mutum kaɗai ka sa akwai mutanen jiya yanzu magidanta mutum zai tafiya shi kaɗai shiga shi a shi wani ma zai je kaɗai ya zama a fada ana hira kaɗai rana ta yi ba abin da ya samu ya kawo yanzu mata an daga rana ta bai zo ba ta tayi ta shiga neman yanzu yanzu yara in sai ga suna jin yunwa a zahar ta yi yanzu ya zasi suna jin yunwa yaro irin babban ya zai gidan makwauta da shi iya zo gidan makwauta sai ya zo ya tsaya an zuba ɗiyan abinci yana kan yanzu wani ba abin ta kai ci bane ina ga wallahi mutum ko da ko sai ka je kai da ne ɗanka ya haka isa nan sun ce ya ishi mutum zinizi ya tozartar da wanda ya musamman yaro ɗan ƙarfi wallahi wani lokaci in kana jin wata kakin sai ku yi wa maki yaro ɗan ƙarami zai zo kaɗai ya tsaya a gaban uwan shi batta da kuku bai ci kano ya abinci ke su tarsi yadda za ta yi shi to kaga a nan kuma ya samu wani ma mahaifin yana da kwai kuma amma shi kaɗai ya ta yi ya biya bukatun shi to kaga wannan bai dace ba duk wani abin da ka sani karka tozo kuma da aka ce an yi zai'a ba wai bangaren abinci ba duk abin da ka san in baka mishi ba ka to zartar da shi haka ne yanzu misali kamar wannan sallar ce da take zuwa sallar ta idi da ake yanzu musamman sallar azumi kowa na dan dumka yaron shi yaro ba irin na babu ne ba kun san yaro Allah da ya shi shi tunanin shi kadai a mishi ba wai tunanin shi ba irin nawa ne shi yaro yanzu misali in ka je ka sa danka galila me metir ɗaya shi ka goma shi ko je sai ba dan shi metir ɗin la dala ɗari ko la hamsin na na musu ma misali ina wani dan mai kan kamar barkin nan ya je duk kuma shi kada yaro ka biya shi shi ma dariya zai sa ko aka bai ka manya da suke neman bambanci amma shi kuma da babban iya girma ya kamata wa kanshi to da man yaron ne ba a so a sa cikin matsala to yanzu shi ke ne yanzu ai kan yanzu ko wata abincin ma yanzu mutum ya girma gangantar a ce ka zuni ka zantar da shi mutum ya shekara ashirin da wani abu talatin a yanzu dole je ne ba abincin shi ko ba ka bane yanzu wannan dan ba ka mishi ba mishi ya zo da ce amma ka zai magana da wai mutum kudin kari Allah mun kuma Allah mun kuma sun dai ne girman ka ka zo kudin kari da kun san a da yara mafi yawa shekarun baya ne yaro da ya kai shekara goma sha biyar sha shida kumya ma yake a gidansu a ce a bashi ko kuma a bashi ya karba eh kuma da daga daga abin da lakon da ake bayar da har mutum girma ana bashi kuma da yara da mutum ya kai sha biyar sha shida kaɗai ƙoƙarin da yake ya amfani iyayen shi sai ga yaro yana zuwa har da ko yaro zai rika zuwa yana kawo shi wannan mace muna yara akwai wani yaro tun yi muna yara muka ta yi kasuwa in an dan samu wani abu sai ya so wani abu ya kawo a kallon shi kuma yana mashi addu'a wata yadda muka je kasuwa iya sai musu da wani abu bai samu kuɗi ba sai ya sata ya sato ka na bosho ya kawo musu umar ke mishi a jaci Allah maka albarka mu ka muna dariya wallahi ta ta ga ko ya sato ya sa ba ina ka ko bai samu ba sai sato kuma Allah da iko shi wallahi kuma Allah da iko shi wannan yaro kada sai Allah mishi albarka sai da ya kai wallahi abincin shekara kullum yake sa ubangi da kudin cefane na shekara kullum ubangi bai san fasa yan kaya bai san bace wani ko kada kwanci lissahi ake ya biya gaba daya abinci a so gaba daya in ya ta zo duk abin da za a bukata har ya mutu ubangi kawai ko ya albarka ko to sau da haka kai ma in kana so ka samu wani kari ya fito da iyayenka amma ka bai komai ka ce sai an maka maka kunya ai ya kama surtu ma wani lokacin da iyaye sun kai yanzu misali ka ɗauka a irin halin da ake ciki a yanzu tutoci sun yawa mafi yawa da tijjani sun kai shekara sattin za ka samu mafi yawa allah kare mu za ka samu akwai cuta ko wata diabetes ko wata sai ko wani abu za ga yin wani abu ma yanzu a gurin su ma aiki amma har yanzu za ga iya jewa ga san da ƙarfinsu sa iya su taimaka uwa ko da da kuɗin magani ne amma har yanzu shi ne yake wannan uban mara lahiyar ya je nemo abinci ya kayan nuna yanzu gida za ka yi shi yasa duk ya ƙaru zagaye zagaye shi in rana ta yi ko ya dawo gida ya zai ci abinci ku sai yana shekara ashirin yana shekara ashirin da wani abu ko sha takwas wani abin kumiyar yau za ka zama namiji ai namiji kamata ya ka zama namiji tun da wuri ya zama to kana amfanin kan kana amfanin iyayenka domin kai ma ka samu albarka amma ka zama to iyayenka sun ɗau nauyinka tun kana ɗan ƙarami kuma ka girma har yanzu kuma a lusi an sake ɗaukar nauyinka ai mutum da ya kai lokacin balaga to kuma yanzu a musulunci kana iya ka hudu shi je ne ba mutum haka ne ya kana iya ka yi sai dai kana da wadata kawai ka ci gaba da yi amma ba dole ba su sau da haka kenan a nan yara ƙanana akwai tausayi mutane da suke haka ake kadai sai a ce a bar yara kanana da mata yanzu ita uwa in ta rasa ita ba irin uba bane dole ta huta ta ta yi nema ta yi nan ta shiga nan ta shiga nan tana nan cikin nema i- iya in suka ji wuya yaro kadai zuwa kirkira makota su kuma yara in aka shigo mafi yawa yaro Allah da ikon shi kadai in ya zo bisa cewa ba za mu ci ba ko ta zo zo- zo mu ci to yanzu in aka ce zo mu ci sai ga su kuma iyayen kamar za su ga sun kawo ƴaƴansu abinci kuma yanzu wani ta yanzu ya bar ƴaƴan yanzu su ƴaƴan ba su koshi tun da suka suka ci gaba daya za su ga ba su koshi ba kaga akwai tausiya to wannan shi ne nan suna yake cewa ya kai zunubi mutum ya tozartar da wanda yake ɗaukar nauyin shi kenan wanda ke wuyan ya kamata kaka tozartar da shi duk wani ɗan abin da dai- daidai gwargwado abin da kuma haka nan shi ma abincin ai shi kullum yaron kada dai ya rasa shi ne matsala shi ma abinci yanzu wancan da ya wuta ya je ya sayo kaji ya sayo mai ne ya kawo gidan shi kai abin da Allah ya hore maka ko na miya ne na la hamsin ka su in ka ka aka dafa aka zuwa musu shi kenan suka shi sun koshi shi da yaron cikin ya koshi duk da cewa eh lalle in ya shigo ya ga dan gidan su ina ya ga cewa ina ma su ba da wannan amma mafi yawa inda ya samu ya ci gidan nasa ma bai shi shi yasa yanzu ma ga mutane suna da karamin ganin su kuma suna ci da diyan su bisa zuwa gidan kowa wannan da suke da kuɗin nan in ma da roba za a hada da da wannan wayar da zogale a ci su ne in sun samu yaro ya cika cikin shi alhamdulillah haka nan in za a zo kamar za a je lakwal ko makaranta shi ma wannan mutane da suke gaba sa ba a yanzu ba wani tarbiyya ba ce saboda ne ai tozartar da shi yanzu misali yaron ka dan karami ya zo shi yar shi ba dole mai ka bashi abin da wancan ya bana shi 20 kai yar kadaban wannan in baka raba shi kadaban in baka ko LV ka bashi shi ya mai LV ma iya da abu kashe ta akwai alawa ta LV shi ma in ka bashi zai ji daɗi to yanzu in baka bashi ba in ya zo cikin mutane ya za a yi sa zai cikin yara abin tausayi to shi ne kaga babu daɗi haka to bismillah a ƙara ɗaya ne mu نعم Allah مثل قوله تعالى وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم ربهم يرهبون حيث دخلت اللام على ربهم إليه التوحيد وتأمة المعنى yayi ya ce haka nan akwai na ƙari harfa na sa a yi wasali ƙasa na ƙari nan misali kawai ta Allah ke cewa wa fi nuskati ya hudan wa rahmatun lillazi na hum li ya ce rabbi ba a ce ba kenan tunda an sa la an ce li dole a ce rabbi kenan wannan lamɗin nan na ƙari shi ne sa da rabbi na ramu ya ce haisu da karatin lamu ala lafazi rabbihim lam ta shiga cikin lafazi na rabbihim wa hiya littaukili wa taqwiyatul ma'ana dan ta karfa ta kawar ma'anar shi yasa aka san ta ayyana goma yasa subhanaka allahumma wa bihamdika to eh sai wani daga baya zo wani zama armanta sai ta koma wajen wani ya ba ta takarda eh sai ba ta takarda yanzu za su iya ajiye ke sai ko kuma sai ta yi a kai tsaye ba Tun daga lokacin da yace ya sake ta ko ba ta karra ya sake aiki daga lokacin da yace mata ya sake ta ta ji ya sake ta dasa daga lokacin nan za ta ci gaba da idda da ta yi al'adar ta guda uku ko ya in ya ce ma in ya ce ma ki ba ba ta karra in dai an tabbata ya sake ta to dan sai ya kare ta a wurin da rike ta karra shi in yi ba ta ma mai bada ba dai tana da yancin za ta yi auren da kenan kaɗai ba ta lissafi da wancan kaɗai da wani ba ta yi lissafi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم Why?